والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله bayan haka yan uwa mana yi wa Allah madaukakin sarki godiya wanda bisa yarda shi da amincewa shi nufa shi haɗuwar mu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe alkiyama ba hujja a kanmu ba na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا na'am Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa wa iza habar al-qismata ulul qurba idan ma'abuta kusanci suka halarci wurin da ake raban gado wal yatama da marayu wal masakinu da miskinai masu karaman karfi wannan mimma laysa biwarisin wanda suke asali ba magada bane Allah ce farzuquhum minhu to arzuta su da wani abu kaso daga cikin abin da ake dukiyar gado sannan wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku gaya musu magana wacce take mai kyau wato wannan lokacin da aka tattara tarika ake rabawa galiban mabukata sun zo a yi raban gadon a idan wannan kuma saboda kwaɗayin abin da za a ba su to wa anna zalika kana wajiban fi ibtida'il islam wannan ya kasance wajibi ne a farkon musulunci idan aka samu makusanta wanda ke ba su da shi mai karancin abin hannu mabukata ko aka samu miskinai ko marayu suka halarci wurin rabon gado a ba su wani abu cikin wannan tarika wasu malaman suka ce a mustahabbi ne an so yin hakan sai dai malamai sun yi sabani idan ka ɗauka wajibi ne ko mustahabbi ne hal huwa mansukun amla shin hukuncin an shafe shi ko kuma yana nan har yanzu maganganu ne guda biyu na malamai imam bukhari allah ya masa rahama ya fitar da hadisi hadisin abdullahi ibn abbas yake cewa wa idza hadar al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin wa hiya muhkama aya ce da tana aiki har gobe wa laysat bi mansukha ba shafi ta ba wanda sa'id yayi mutaba'ar hadisin daga abdullahi dan abbas a maganan jariyar shi ma ruwayan abdullahi dan abbas yace hiya qa'imatun yu'malu biha ayar tana nan ana aiki da ita kuma shine magana na wasu daga cikin malamai kamar irin su abul aliya da irin su imam sha'abi da al-hasan al-basri da ibn sirin da sa'id ibn jubair da imam maqbul da Ibrahim an-Nakhai da Abu ibn Abi Rabah da Imam az-Zuhri da su Yahya ibn Ya'mur sun faɗa cewa innaha wajiba har kwanan gobe idan ana raba tarika mabukata suka je a iya dauka a ba Allah ce wal yakhshal wal yakhshal ladina law taraku min khalqihim dhurriyatan dha'afan khaqu alayhim waɗanda da za su ji tsoron tozartar zuwariya da suke jin tsoro bayansu to su ji tsoron Allah maɗaukacin sarki ta har ta hanyar tsare dokokinsu فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ji tsoron Allah madaukakin sarki su faɗi magana ta gaskiya allazina law taraku min khalfihim zurriya waɗanda da za su bar zurriya masu rauni a bayansu ri'afan wanda suke da rauni ba sa iya biya wa kawunansu bukatu khafu alaihim kuma suna jin tsoron wani abu ya samu wannan zuriyar tasu to wannan su ji tsoron Allah madaukakin sarki fi mubasharati amwali yatama kada su kuskura su ci dukiyar marayu domin cin dukiyar marayu guba ne shi yasa kamar yadda za mu samu Allah ke magana kai tsaye cewa wanda ke cin dukiyar maraya wuta ke ci a cikin shi maganan ibnu dan abbas abdullahi da ɗan abbas yake sha wannan zai zama ya ta'ayyadu bima ba'dahu min at-tahdid yana karfafuwa da abin da ke bayan shi a babin jan kunne min akli mal yatimi ko min akli mal yatama zulman cewa kada mutum ya kuskure shi dukiyar maraya da zalunci kamar yadda kake so a yi maka mu'amala fi zurriyatika min ba'dika a zurriyarka bayanka fa'amil an-nas fi zurriyatihim dole kai wa mutane mu'amala mai kyau a cikin zurriyarsu ba ka san a zalunci zurriyarka kana da rai da bayan ka rasu to haka nan kada ka zalunci zurriyar wasu mahaifansu na da rai ko bayan ka rasu to saboda muni da shiga haƙƙin wani musamman marayu sai Allah madaukakin sarki yake faɗa cewa innal ladina ya'kuluna amwala yatama zulman ka sani waɗanda ke cin dukiyoyin marayu da zalunci innama ya'kuluna fi butunihim nara kadai abin da suke ci a cikunan su shine wuta domin ko karshen hukuncin zai kasance wuta ne Allah ce wasa yaslauna sa'ira da sannu za su shiga cikin wata sa'ira kuma su kono ma'ana idza akalu amwal yatama bila sababin idan suka ci dukiyoyin marayu babu wani sababi fa innama ya'kuluna naran ta'ajjada fi budunihim suna cin wuta ne wanda za ta ruwa a cikin su ranar alkiyama domin Allah madaukakin sarki azaba zai yi musu yanzu zahiri abin da suke ci dukiya ce suke ci kuma su yi lokacin da su yi lokacin da suke ci suna jin daɗi amma haƙƙin marayu ne menene karshen al'amarin azaba Allah zai musu gobe da kiyama mun fahimta wato wannan zai zama ababin majazi misali alaqatuhu ya zama itibaru ma yakun abinda zai kasance nan gaba misali kamar ka dauko gero ne wani shi ah wani mai a cikin ƙwaryar nan kace farashi mun fahimta farashi abinda kake sa ran geron zai zama kenan wurin amma lissa bai zama geron ba sai nan gaba zama furar ba sai nan gaba to shi ma idan mutum ya ɗauki dukiyar maraya yana ci yanzu dukiya ce yake ci yana halaka yana jin daɗi amma gobe alkiyama zai zama marwuta shi yasa hadisi ya tabbata na manzo sallallahu alaihi wa sallam hadisin abu huraira manzo Allah ce ijtanibu saba al mubiqat ku nisashi abubuwa guda bakwai masu halakarwa ila ya rasulullahi wa ma hunna aka ce ya manzo Allah wanne ne su abu na farko sai sha a shirku billah yi wa Allah madaukakin sarki shirka yin shirka laifi ne mai girman gaske laifi ne wanda Allah madaukakin sarki baya gafartawa wanda ya yi bina yin shi shi yasa faɗa cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafartawa wani laifi wanda ba shirka ba yana gafartawa la yaghfiru an yushraka bihi baya gafartawa wanda ya masa shirka mutumin da ya mutu yana yi wa Allah shirka Allah ya alƙawalta wa kanshi ba zai gafarta masa ba amma wa ya gafiru ma bi na zalika liman yasha wani laifi wanda ba shirka ba Allah madaukakin sarki yana gafarta mar ga wanda ya so to abu na farko sai ke magana cewa al-ishraku billah ko ku ashirku billah sai abu na biyu shine as-sihr sihiri sihiri wanda idan mun duba abubuwan da ke faruwa yanzu la haula la quwwata illa billah kai ka ce sihiri wani abu ne da ke babin karhanci kadai yanzu galibi abubuwa na magic da ake kallo sihiri ne ake yin ko dai ya zama sihiri haƙiƙi ko sihiri khayali to amma sai mutane ke ganin tunda ya fita ya canza wani suna daban wanda ba sihiri ba wanda la'alla faɗin kalmar sihiri ya fi shigar da tsoro a cikin zukata sai ake amfani da magic wani abu na nishadi a yanzu wanda zaka samu mutum ya sa ido yana kallon fina-finai irin waɗannan abubuwa wanda yin hakan haramun ne to kuma sai mutane suka shigaltu da aiwatar da sihiri a fannona na neman rayuwa daban-daban daban-daban zaka samu dan kasuwa la'alla sihiri yayi tasiri a cikin rayuwar shi mai neman mulki a siyasance sai ya gama da sihirce-sihirce mai neman mulki a gargajiyance sai ya hada da sihirce-sihirce za ka samu abubuwa na tsatsi ba irin wannan da yawa ana yin su wani ma sai a canza masuna a ce taimako amma zafi ne za a yi shi za a ce taimako wani sai kaga an ce laƙani wani ma a ce masu fahami wani a ce masu kariya wani kaga an ce jalabi wani a ce dafa'i amma dukkan su sihiri ne in ka duba hanyoyin da ake yin su mun fahimta toto ne ba ta zama suna mun fahimta canzawa abu suna baya canza shi daga barin hakika ne to sai manzo Allah ke magana cewa abin da ke halakarwa abu na biyu shine sihiri shi yasa aya daga cikin ayoyin alqur'ani mafi hadari wanda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mai sihiri kafiri ne a wurin da ba zai kasa wuri biyar ko abin da ya daren ma haka ba shine fadan Allah da yace wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Suleiman wa ma kafara Suleiman wa ma kafara Suleiman Suleiman bai kafirci ba ma'ana Suleiman bai sihiri ba walakin shayatin kafaru sai dai shedanu su suka yi kafirci ma'ana suka yi sihiri yu'allimuna an-nasa sihr saboda suna koyawa mutane sihiri mun fahimta yanzu wani abubuwa zaka ji ana fada sai ka ji ana farraku a yi musu farraku wanda za ka samu tsakanin ɗa da mahaifi ne an fahimci cewa akwai alaƙa mai kyau tsakanin ɗan da mahaifin ko dai biyayya da yake masa wani abu to amma ya za a shiga tsakanin ɗan da mahaifin wani za ka samu tsakanin mutum da matar shi wani tsakanin aboki da aboki ne ba a san menene ya sanya alaƙa tsakanin su da ya ba to amma sai an bashi abun a ce masa farraku sai a raba tsakaninsu lokaci ɗaya mutum mutanen da ke ƙaunar juna sai a waye gari sun ɗauki wata irin adawa wata irin gaba mai muni Allah ce wa ma kafar Suleiman walakin na shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila ala al-malakaini bi babil harut wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi ana ake koyon abin da za a raba tsakanin wani da wani ko tsakanin wani da wani wannan sihiri ne duk abin da zai shiga tsakanin wani da wani wannan sihiri ne to haka nan aka san haka mutane biyun da ba sa son juna haka Allah ya halice su ma'ana ba suna kin juna bane amma ta hanyar auratayya ba sa son juna kawai saboda wata manufa ta iyaye a ce to a hada su da malamai shikenan sai a fitarce su za a wayi da suna son juna amma ba su bayyana Allah da ne yanzu iyaye ke hangen wata maslaha ya junan su saboda sun tashi tare suna ganin akwai amintaka suna ganin zumuncin da ke tsakanin su ya kai ya kamata ya dore har ƴaƴan ƴaƴan su da haka sai ɗaya ce ya bada tiyashi ɗaya kuma ya bada dan shi sai a ce kada zumunci ya lalace sai a yi rashin sa'a sun su ba bai san kowa to sai ka ji an ce in kun san wata ba ku san wata ba shikenan sai a je wurin wasu bokaye ko ko waɗanda ke ansa sunan malinta amma ba malamai bane na addini sai a shiga a fita me za a yi me za a yi sai su ji suna kan kawo musu to wannan inda fitinar take duk da wannan sihirin ya lalace to hankali sai ya tashi dan ta yi sun haifi yaya tsakaninsu za ka kalli ‘ya'yanta ji ba ‘ya'yan da ta tsana a duniya irin ‘ya'yanta me ya sanya kawai saboda wani shi ne babansu ita ku ba ta san shi ma ya ji a duniya ba ‘ya'yan da ya fi tsana irin wannan ‘ya'yan saboda mai saboda wancan ita ce uwansu yanda ya tsane ta haka zai tsani ƴaƴan yanda ta tsani uban haka za su tsani ƴaƴan to ƙarshe sai yaran ta samu gata wala wurin uban ko kuma wurin uwa da ta sihiri musifa ne sannan abu na uku wa qatlun nafsin lati harrama Allah illa bil haqq kashe rai wanda Allah madaukakin sarki ya haramta a kashe ta sai akwai haƙƙi a ka'idar musulunci ba a kashe rai sai ta hanyar ɗayan abubuwa guda uku ko dai idan ita ran ta kashe ran da Allah ya haramta a kashe ta tantance kisa to wannan sai a kashe ta ko kuma idan ran muhsana ce an katange ta sai ta yi zina zinar ya tabbata da shaidu na shari'a to wannan hukuncin kisa ya hukanta ko kuma idan ran ta yi ridda ta bar addinin musulunci ta koma wani addinin ko kuma cewa bata bar addinin ta bar addinin ko bata koma wani addini ba hukuncin kisa ya kama ta to haka nan kisan kai laifi ne babba shi yasa Allah ce wala taqtul nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kar ku kashe ran da Allah madaukakin sarki ya haramta kashe ta sai in akwai haƙƙi abu na hudu shine wa akalur riba cin dukiyar riba shine kudin ruwa kudin ruwa haramun ne laifi ne mai girma Allah shi ya faɗa cewa wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halatta sayi da sayarwa cinikayya da za a yi Allah ya halatta amma ya haramta riba kuma shi yake faɗawa ce wa ma ataytum min riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah duk abin da zaka bayar na dukiya ya zama riba ya habaka a dukiya ta mutane ganin ido ko da ana ganin kuɗin sun karu Allah ce fala yarbu inda Allah ba zai karu a wurin Allah madaukakin sarki ba amma wa ma atatu min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudhiqun abinda za ku bayar na zakka zakka ta farilla ko zakat nafila ya zama kun bada kuna nufin ladan Allah madaukakin sarki wannan shine Allah madaukakin sarki ke yin talinka shi ku sakamakon dukiya ana son samun shi ne gobe da kiyama mun fahimta to da ka sai zama sharri ba sharri ba hadari manzo sallallahu alaihi wa sallam ke cewa riba tana da babi daidai masu girman hadari har babi 70 babi daidai masu girman hadari har babi 70 mafi karancin laifi kamar mutum ya tare da mahaifiyar shi mafi karancin laifi a cikin matakai 70 kamar mutum ya tare da mahaifiyar shi to babban kuma yayi mutum ya duba girman laifi a ce mutum ya tare da mahaifiyar shi mun fahimta sai abu na biyar wa aklu riba shine mahallu shahid cin dukiyar riba sai wa aklu mal yatim aklu mal yatim shine mahallu shahid wanda ya sanya ya kawo hadisin a karkashin wannan aya sai wa tawalli yawmaz zahati juyawa ranar yaki mutum ya gudu daga fagen daga shi ma laifi ne mai girman gaske sai wa qazful muhsanat al mu'minat al ghafilat mutum ya dubi mace mumina katangaggiya kamanniya ya jefe ta ya ce mata mazinaciya akwai kalmomi da mutane ke wasa da su wanda suna tsammanin kalmomin masu sauki ne alhali kalmomi ne masu girman haɗari a wurin Allah madaukakin sarki mutum zai ga mace ta wuce a cikin hijabi sai ya ce munafika ta leko munafika ta leko mutane sukan faɗi kalmomi irin wannan yahsabunaha hayyina wa hiya inda Allah azima suna tsammanin kalmomi ne a babin bar dariya ko barkwanci ba a yi wa Allah madaukakin sarki izgiri cikin wasa ba a yi wa Allah izgiri cikin wasa ko kuma a ce malan ka bar banza ko kuma a ce katuwa a buhu duk kalmomi na batanci ga addinin musulunci abin da yake da girman hadari ka aibata mutum da sifar shi da Allah madaukakin sarki ya halice shi Allah madaukakin sarki ya halice mutum ya zama gajere ne wada sosai ka rika aibata shi da wannan gajarta tashi ko Allah madaukakin sarki ya halice mutum dogo ne ya yi tsawo oba ka rika aibata shi da wannan tsawon nashi ko kuma Allah madaukakin sarki shi akan wata halitta haka Allah yake son ya ganshi fi ajisotun maza'ara kabar kowace sura wadda Allah ya so haka zai halice ka sai ka aibata mutum da wannan sifar ta halitta tashi laifi ne mai girma a wurin Allah to kuma ina ka aibata mutum da sifan shi na addini mun fahimta ka ka sifanta mutum da sifan shi na addini ka aibata shi da wannan to shine sai ke cewa yin kazafi ga almuhsanat mata wanda suke kaman mu almu'minat mu'minai alghafilati wanda suke farkanan mu Allah ya kiyaye mu da kiyaye shi Allah ce innal ladina ya'kuluna amwal yatama lalle ka sani waɗanda ke cin dukiyoyin marayu zulman da zalunci innama ya'kuluna fi butunihim nara lalle suna cin wuta ne a cikunan su wasa yaslauna sa'ira da sannu za su kono a cikin wutar sa'ira na'am
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما Na'am. Malam yace hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai girma wallati ba'daha da wadda ke bayanta wal ayatu allati hiya khatimatu hadhihi as-sura da kuma aya wacce ita ce karshen wannan sura hunna ayatu ilmi al-fara'id wannan sune ayoyi da suke magana akan ilimin gado wa huwa mustanbatun min hadhihi al-ayati salat matsalolin gado akan yi istinbadinsu akan fito da su ne daga waɗannan ayoyin guda uku wa min al-ahadithil warida fi zalika da kuma hadisai da suka zo suke magana kan gado mimma hiya ka tafsir li zalika hadisan da idan ka duba su kamar suna tafsiri suna fashin baki ga waɗannan ayoyi to malam yace daga cikin su zamu faɗi waɗanda suke da alaka da mahallin tafsirin da kuma abin da ya tabbata na hujjoji imam al-bukhari Allah ya masa rahama ya fitar da hadisi hadisi na jabir ɗan abdullahi yake cewa dani rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da an tabbata gare shi ya je duba ni wa abu bakare da shi da abu bakar fi bani salama ba shi wato ina cin kabilan banu salama sun tafi akan kafafunsu domin su duba ni fa wajadani nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam la aqilu shay'a sai manzon Allah tsira da amin tabbata gare shi ya same ni bana fahimtar komai ma'ana jikin shi yayi nauyi ya kai haddin da baya sanin wa ke zuwa wa yake zo fa da abi ma'in fatawabba min sai manzo Allah ya sa ka ruwa yayi alwala da wannan ruwan thumma rasha alayya sannan sai yayi ya min ruwan fa afaktu sai na farka fa kuntu sai na ce masa mata amuruni an asna fi mali ya rasulullah me za ka umarce ni in yi dangane da dukiyata ya manzo Allah to sai wannan aya ta sauka يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين حتى نعرف حديث جابر الله يددشي حديث الإمام أبو داود يابت الدشي أتين كتاب الفرائد haka nan imam kurmizi ya fitar da shi a cikin kitabul fara'idi da ibnu maja shi ma a cikin kitabul fara'idi Allah ya rahama ga nasir bin albani ya ce hadisi ne hasan haka ya fitar da shi a littafin shi na al-irwa'u hadisin jabir Allah ya dade shi ke cewa ja'at imra'atu sa'ad bin rabi matar sa'ad bin rabi ta zo ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wajen manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi fa ta ce ya rasulullah ya manzon Allah hata libnata sa'ad bin rabi wannan yan mata ne guda biyu ya'ya ne ga sa'ad bin rabi qutila abuhuma ma'aka fi uhudin shahida an kashe babansu tare da kai a Uhud yakin Uhud yayi mutuwan shahada wa inna ammahuma akhadha malakuma amma baffan su dan uwan mahaifinsu ya anshe dukiyar su duka falam yada alahuma mala bai bar musu komai a dukiyar mahaifinsu ba wala yunkahani illa walahuma mala idan auren su ya tashi ba za a yi musu aure ba sai suna dukiya kala sai ya ce kala manzo Allah ce ya kudillahu fi zalika Allah zai yi hukunci cikin al'amarin wannan to sai ayar gado ta sauka nan ne manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam sai ya tura aka kirawo baffan nasu yace a afudna tay sa'ad thulutayn ya'yan sa'ad ka ba su sulusi biyu wa ummukum maktumun babar su sai ka ba su sumuni wa ma baqiya fa huwa laka abin da ya saura naka ne wato abin da ya saura kai za ka yi asirci babar za a ba ta sumuni sumuni ɗaya cikin takwas ‘ya'yan za a ba su sulusai ne biyu cikin uku abin da ya saura na kan idan muna son mu fitar da sumuni da sulusai ne a cikin matsala nawa za mu raba ashirin da hudu wasu sai ba ka da misali kai ba sarama ta ji ashirin da hudu da za mu raba idan mun raba ashirin da hudu za mu samu kumuni cikin sauki za mu samu kulufani nawa ne sumuni na ashirin da hudu uku ustaz nawa ne sulusi sulisani kenan ko to sulisani sai ka dauki 16 ka dauki uku a cikin 24 sauran nawa ne sauran biyar to wancan baffan nasu biyar din shine ka san shi su wa'annan mata za a dauki 16 kowace na da kaso 8 mahaifiyarsu na da kaso 3 baffan su dan uwan mahaifin da zai yi gado da asirci wannan biyar din shi yana shi mun fahimta to shine sai Allah madaukakin sarki ce yusikumullahu fi auladikum Allah madaukakin sarki yana yi muku wasiya cikin al'amarin ƴaƴanku lizzakari mithlu hazzil unsayayn namiji za a bashi rabon mace biyu fa in kunna nisa'an wannan idan mutum ya rasu ya bar ƴaƴa maza da mata to idan an tashi raba tarika zai zama rabon da mace za ta samu rabin abin da namiji zai samu ne mukaddara da namiji zai samu ɗari biyu mace ɗari za a bata wannan idan sun kasance maza da mata amma fa in kunna nisa'an idan sun kasance mata ne fauqat nataini sun karamma biyu falahunna kuduka matara za a ba su sulusi biyu kaso biyu cikin ukun abin da baban su ya bari idan akwai wanda zai yi asubci sai a ba su daga mace biyu abin da ya kai mace ɗari daga wannan sulukanin ba a ƙara masu komai da mutum zai rasu ya bar ƴaƴa mata zalla sun kai guda ashirin ƴaƴan shi ne mata zalla sun kai guda ashirin wannan dai biyu cikin ukun shi za a bashi muƙaddara ya rasu ya bar ƴaƴa mata guda ashirin ya bar matan aure hudu wannan sumunin idan mun kasa takwas wannan ukun da za a ɗauka a baiwa sumuni na mace sumunin wannan fara uku shi za a dauka a raba mata auren can guda hudu ba kowace za a ba sumuni ba sannan wannan sulufani da muka fidda dazu za a ba wa ‘yan mata guda biyu wanda aka ba ‘ya'yan sa da ‘yan matan sun kai guda ashirin ko abin da ya fi haka wannan shi za a ba su to kuma sai a ce neman wanda zai yi asibiti sai yi to amma abin mamaki inda namiji ne ɗaya tal aka bari sai ya kwashe dukiya da mutum zai rasu a ce bai bar kowa ba sai ɗan shi ɗaya tal shi kenan wurin zai ɗebe dukiyar baki ɗaya ba magana a nima asibiti to shi da take cewa in kana wahidatan idan fadi ya ce sai aka bari mace fa falahan nisfu za a bata rabi rabin abin da babanta yau mukaddara a ce mutum ya rasu bai bar kowa sai diyar shi daya tana da rabin abin da ya bari in akwai matar aure sai a fidda mata nata sauran sai a nemi wanda zai yi asirci gwargwadon abokan tarayyata ta babin gado ولأبويه لكل واحد منهما السدس أما ما هيكون شي غدا بيو ما هيكون شي da mahaifiyar shi kowanne ɗaya za a bashi sudusi ɗaya cikin shida mimma taraka cikin abin da ya bari in kana lahu waladun idan yana da ɗa wannan ɗan shi ya sanya mahaifi ko mahaifiya suke tsaya a matakin sudusi fa in lam yakul lahu waladun amma idan baya da da wa warisahu abawahu yazan iyayen shi ne za su gaje shi fali ummihi thuluth wa za a bata thuluth fa in kalahu ikhwa idan akwai yan uwa tare da shi fali ummihi sulusu uwa za ta tashi daga sulusi daya cikin uku sai ta koma sulusi daya cikin shida min ba'di wasiyatin yusi biha bayan wasiya da ya rubuta ko kuma wasiya da ya karara cewa in ya rasu a dauki dukiyan shi a bawa na kaza a bawa na kaza ko ai kaza da kaza aw dainin ko kubashi yace aba'ukum wa abna'ukum iyayanku ne ya iyayanku ne wa abna'ukum da iyayanku la tadruna ba ku sani ba ayyuhum aqrabu lakum naf'a wannan su ne mafi kusancin amfani gare ku faridatan min Allah wannan farilla ce daga Allah madaukakin sarki inna allaha kana aliman hakima Allah madaukakin sarki ya sani ya kasance aliman masani ne hakima kuma gwani to nan mas'ala ta mahaifa da Allah ya ce wa li abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fa li ummihi as-sudus fa'in kare da huye ke tun fale hun mai su biska da umanta wani sani barin ba ka bashi ta karanta cewa fa'in kun nisa na fokas na sai ni fale hun na kulu fama tara wa in kare tuwa shida tun fale hannu mun fahimta wani kira'an ya ce wa in kare tuwa shida tan fale hannu haka ne ko? to sai ka bambance wani kuta bangaren da irabi me yasa aka ce wahidatan me yasa an karanta an ce wahidatun me ya matsayin kowane da cikin da irabi ba shi ne ba kuɗi hannu ba a'a ni ai dace maka ba shi ne ba kuɗi hannu ba to karkashin wannan sai ke cewa al'abawan su mahaifa guda biyu lahuma fil mirati ahwal suna da halaye cikin al'amarin gado hali na farko an yi tama'a ma al'auladi a ce akwai mahaifa kuma akwai daya a nan fa yi da kulli wahidin min huma sudusu to kowane ɗaya daga cikin mahaifan mahaifi da mahaifiya za a ba shi sudusi wato ɗaya cikin shida za a ba wa mahaifi sudusi a ba wa mahaifiya sudusi fa in lam yakul lil mayyiti wanda ya rasu idan bai da komai illa bintun wahida sai iya daya anan furi da lahan nisfu to sai a ba wa iyar rabin dukiyar walil abawain li kulli minhum as-sudusu su fa mahaifan kowanne sai ya dauki sudusi wa akhadha al-abu as-sudus al-akhar sudusin daya da ya rage uban zai dauka bi ta'fidi anan asibci zai zai zama ya hada farilla da kuma asibci wal halatu hadhihi halin gado irin wannan ya hada baina hadhihi baina hadhihi al fard wa ta'qib ya hada tsakanin farilla abin da yake gado ke na farilla haka shari'a ta farlanta ba da kuma asibci da mutum zai rasu bai bar kowa ba sai ya bar iyashi kuma sai ya bar mahaifan shi guda biyu kaga za a raba mas'alan shida mas'ala ce min sittin idan aka raba iya da take bukatar nisufi rabi kenan sai a bata uku to mahaifi shi ma farallar shi sudusi ɗaya cikin shida sai a bashi ya zama hudu kenan in kada da wancan na biya ita ma kowa sudusi take bukata in aka bata ɗayan saura nawa ya rage saura ɗaya to wannan mahaifi zai ɗauka da asubisi wancan sudusi ɗaya farallar shi ce ɗaya kuma shine namijin da ya fi kusa da wanda za a gada da haka sai ya zama zai gado da farilla da kuma asubisi alhadu thani hali na biyu an yanfarida al-abawan bil mira ya zama mahaifan su kadai za su kadai ta da gado fa yufradu lil ummi wal halatu hadhihi as-sulus to anan abinda za a dauka za a farlanta a matsayin haduwar mahaifi da mahaifiya ba wanda mamacin ya rasu ya bari sai su to za a raba dukiyar uku ne ita mahaifiya sai a bata sulusi shine ɗaya cikin uku ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب المحض anan mahaifin sai ya ɗauki sauran guda biyun cikin uku wannan tsantsan asirci ne zai yi ba maganan farillan shi kaza da farillan shi kaza a nan wurin mun fahimta wa yakun akhadha bi ifai ma furida lil ummi to sai ya zama ya ɗauki linki biyun abinda aka farlanta wa uwa domin an kasa kashi uku ita an bata daya shi kuma an bashi biyu wa huwa sulusani فلو كان معهما والحالة هذه زوج أو زوجة da halin zai kasance kamar haka tare da su ya zama akwai miji idan mata ce ta rasu ko kuma akwai mata in miji ya rasu to anan akhadha zawjun nisfa shi mijin sai ya dauki rabi wa zawjatu ruba idan mata ce ta dauki rubu'i amma wa talafa ulama anan malamai sun yi sabani mata akhuzul ummu ba'da ba'da farad zawji abinda uwa za ta ɗauka bayan farillan miji wa zauja ko fa bayan farillan mata sun yi saɓani ala salatati aqwal a bisa maganganu guda uku magana na farko suka ce annaha ta aqulu thuluthal baqi fil mas'alatayn za ta ɗauki sulusi na abin da ya saura a mas'ala guda biyun in miji ne ya rasu ya bar mata ko ko in mata ce ta rasu ta bar miji yace li annal baqi saboda sauran ka'annahu jami'ul mirasi bin nisba ilaihima sai ka dauka cewa kamar dukkan gadan ne dangane da su uwa da uba kenan da haka waja'ala Allahu laha nisfa ma ju'ila lil abi sai Allah madaukakin sarki sanya mata rabin abin da aka sanya wa uba ita uwa kenan anan fa ta'khudhu sulusal baqi to sai ta dauki sulusun abin da ya saura wa ya'khudhu sulusaihi shi kuma sai ya dauki sulusi guda biyu wannan shine maganan Umar shine maganan Uthman kuma shine mafi ingancin riwaya guda biyu daga Ali bin Abi Talib shine maganan Abdullah bin Mas'ud da Zaid bin Thabit shine maganan al-fuqaha as-sab'a kuma shine fatawan al-a'immat al-arba'a shine matifiyar jumhurun malamai Allah madaukakin sarki ya yi musu rahama magana ta biyu suka ce annaha ta'khudhu sulsal jami'il mal za ta ɗauki sulusun dukkan dukiya wannan ko saboda faɗin faɗan Allah da ya ce fa'in lam yakun lahu waladun idan ba su da ɗa wa warisahu abawahu ya zan mahaifan shi ne za su gaje shi fali ummihi thuluth to anan za a bawa uwa sulusi to wannan aya wato ita ce a am min an yakuna ma'aha zawjun aw zawja aula tana da faɗi a ce shin akwai miji da aka bari zai yi gado ko ko mace an barta ko babu wannan shine maganar Abdullahi da Abba kuma ɗaya daga cikin maganganun Ali bin Abi Talib haka nan Mu'az bin Jabal ya tafi akan wannan shine abinda Shurai da Dawud bin Ali az-Zahiri kuma shine bayyanan abinda Imam Abdul Hussein Muhammad ibn Abdullah ibn Labban al-Basri ya faɗa a littafin shi na al-Ijaz fi ilmi da fara'idi wannan magana ta biyu kenan magana ta uku suka ce annaha ta'khudhu sulusa jami'il mal za ta dauki sulusun dukkan dukiyar baki daya fil mas'ala fa innaha ta'khudhu ar-rubu'a za ta dauki rubu'i wa huwa thalatha shine za ta dauki uku min isnai ashara idan an kasa dukiyar kashi 12 wa ta'khudhu al-ummu thulutha kowa ta dauki sulusi wa huwa arba'a shine kashi hudu da haka fa yabqa abinda zai saura shine khamsa kaso biyar zai saura wannan kuma na mahaifi almuhim wannan na ɗaya daga cikin ayu guda uku na gado da Allah madaukakin sarki ya farlanta to amma gaba ta karshe wanda ke da matukar muhimmanci da Allah ke magana cewa aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a faridatan min Allah saboda farilla ce ta Allah madaukakin sarki Allah shine mafi sanin wanda amfanin shi yafi kusa da sashi daga cikin magabata Allah masani ne kuma gwani ne na'am
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية من بعد وصية بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السدس من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم
Allah ce wa lakum nisfu ma taraka azwajukum ku maza kuna da rabin abinda matan ku suka rasu suka bari illa yakul lahunna waladun idan ba su da yaya wannan yayan naku ne wanda kuka haifa da su ko kuma wasu mazaje ne wanda ba ku ba fa'in kana lahunna waladun idan suna da ‘ya'ya falakumar rubu'u to abin da yake gadonku a wurin matanku shine rubu'i ɗaya cikin hudu min mata rakna cikin abin da suka bari min ba da wasiyyatin yusi na biha bayan wasiyya da su matan suka yi a dainin ko kuma bashi domin ba a raba dukiya har sai idan an tabbatar da cewa ba mai bi bashi za a fitar da wasiyya da shi wanda ya rasu yayi ga abin da bai zartan masulusun dukiyar ba to har sai idan an fidda wasiya an bada an biya basukan da ke kan sannan sai a raba dukiyar Allah ce wala hunnar rubu'u su ma mata suna da rubu'i ɗaya cikin hudu mimma taraktum cikin abin da kuka bari illam yakul lakum waladun amma idan ba ku da 'ya'ya fa in kana lakum waladun idan kuna da 'ya'ya shi ma 'ya'yan tsakanin ku da su ne ko na wasu mata ne wanda ba nasu ba falahunna thumunu to a lokacin mata thumuni za a ba su daya cikin takwas mimma taraktum cikin abin da kuka bari na dukiyar gado min ba'di wasiyatin tusuna biha bayan wasishi da kuka yi aw dainin ko kuma bashi wa in kana rajulun yurathu kalalatan idan mutum ne za a gaje shi gadon kalala a hausance suna ce da shi gadon dariya wato wanda zai ci dukiya bagas mun fahimta wanda baya da magaji far'un wala wari wala asalun baya da mahaifi ko kaka abin da ya sama sannan baya da 'ya'ya ko jikoki abubakar da siddiq Allah ya yarda da shi daga cikin mas'alolin da yake zai yi ijtihadi wato asalin kalmar kalala sun ce an tsagiye ta daga al-iklil iklil shine abin da ake ce da shi dajiya yanzu kamar wannan abin wannan cin bakin mun fahimta ana ce da shi iklil galibi kambe da ake dorawa na sarauta akan yi mar dajiya a ci bakin shi baki daya haka to asali a lugha wannan shi ake shi da shi iklil to amma abin da ake nufi a nan wurin abinda ake nufi anan mutumin da ya rasu la usul lahu wala furu lahu mutumin da baya da mahaifa na sama baya da aya kasa shi yasa imamu sha'abi ya rawaita daga abubakar na siddiq aka tambaye shi dangane da kalala sai shi to ni zan faɗi fahimta ta ra'ayina ne zan faɗa fa in yakun sawaban fa min Allah abinda na faɗa idan daidai ne datarwa ce daga Allah madaukakin sarki wa in lam yakun wa in yakun khata'an idan ku kuskure ne fa minni wa min ash-shaytan to abu ne da gare da kuma shaytan wa rasul wa rasuluhu bari'an minhu Allah ko wallahu wa rasuluhu Allah da manzon shi bari'an minhu sai sai al-kalala man la walada lahu wala walida mutum ya rasu bai da mahaifi bai da kaka baya da kakan mahaifi baya da kakan kaka baya da ɗa baya da jika baya da ɗan jika baya da jikan jika to idan wasu suka taso na gefen shi za su gaje shi to wannan shi ake shi da shi gadon dariya lokacin da aka ɗora umar ɗan kaftabi a matsayin khalifa na abubakar bayan wafatan abubakar sai ke cewa inni la astahayi yace wallahi ina jin kunya an ukhalifa ababakar fi ra'ayin ra'ahu ashe na saba wa abubakar a cikin wani ra'ayi daga abin da ya ganshi to wa in kana rajulun yura idan mutum ne za a gaje shi kalalatun garin dariya aw imra'atun ko mace walahu akhun ya zama yana da dan uwa namiji aw ukhtun ko kuma yar uwa mace bali kulli wahidin minhum as-sudusu kowane daya za a bashi sudusi فإن كانوا أكثر من ذلك إذا قسم في حكا فهم شركاء الثلث تذات تارية أتمنى الثلث من بعد وصية يوسى بها أودين bayan wasici da aka yi ko bashi ghaira mubar wanda yake ba mai cutarwa ba wasiyatan min Allah wannan wasiya ce daga Allah madaukakin sarki wallahu alimun halim Allah madaukakin sarki masani ne ko mai juriya ne na'am
تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله نجد ومن يطع الله ورسوله ندخله جنة ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نار يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين
lokacin da Allah madaukakin sarki ya magana akan mas'alolin gado sannan ya faɗi gwargwadon rabon da ya sanya wa kowane magaji gwargwadon kusancin shi da wanda ya rasu da kuma gwargwadon buƙatar shi ga wannan dukiya Allah ce tilka hududullah shananka iyakoki ne dokoki ne da Allah madaukakin sarki wa man yuti Allah wa rasulahu wanda ya bi Allah da manzon shi يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار Allah madaukakin sarki zai shigar da shi aljannatayya wanda koramu ke gudana karkashin gidajen su khalidina fiha idan sun shiga za su dawama a ciki ba za su fita da kansu ba ba za a fidda su ba ko ko nudkhiluhu jannatin za mu shigar da shi aljannatayya wanda tajriman tatal anhar koramu ke gudana karkashin su khalidina fiha idan sun shiga abeban kaddara wa dawwama ne Allah ce zalika al-fawz al-azim wannan shine rabo wanda yake babba shine rabo wanda yake babba Allah madaukakin sarki ya rabo da mu wa man ya'ti Allah wa rasulahu wanda ya saba wa Allah da manzon shi wa ya ta'adda hududahu ya ketare iyakoki nashi yudkhiluhu naran khalidan fiha Allah zai shigar da shi wuta zai kuma dawwamar da shi a cikin tawalahu azabun muhin yana da azaba ta wulakanci azaba ta kalkas na'am wallati yatina al-fahishata min nisaikum fastashhidu alayhinna arba'atan minkum fa in شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان ياتيانها منكم فآمنوا فإن تابا وأصلها فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما
كان الحكم في ابتداء الإسلام hukunci ya kasance a farkon musulunci annal mar'ata idza zanat mace idan ta yi zina fa sabata zinaha bil bayyinati al adila kuma zinar ta tabbata da hujjoji dalilai na adalci ko bisat fi baitin to za a tsare ta a wani gida ba za a ba ta dama ta fita ba har ta mutu wannan shine hukuncin ta dan ta yi zina zina ta yi tabbata to za a killace ta a tsare ta a wani gida kenan nan za ta yi iya rayuwar ta ta mutu Allah ce wallahi ya atina fahishata minkum waɗanda suka aikata alfasha a cikin ku shine suka yi zina fastashhidu alaihinna arba'atan minkum ku kafa shaidun mutum hudu a cikin ku fa in shahidu idan har sun bayar da shaidar matan sun yi zina fa amsikuhunna fil buyut ku tsare su a gidan daji ba za a ba su damar zuwa ko ina ba hatta yatawaffahunna al maut har zuwa lokacin da mutuwa zai riske su aw yaj'ala Allahu lahunna sabila ko kuma ubangiji ya hukunta wani al'amari daban wannan shine farkon al'amari a cikin musulunci shi wallazani ya atiyani haminkum waɗanda suka aiwatar da zina alfasha a cikin ku fa'aduhuma ku cutar da su wato ta hanyar aibata su da nuna musu kalmomi na rashin kyautawa fitar da abin da kai abin da kai baka kyauta ba kai dai ba mutumin kwarai bane kalmomi irin wannan shine fa'aduhuma har wasu malaman sun ce ba laifi a iya dukansu da abin da ba zai jikata su ba misali ka ɗauki takalmi ka bige shi duka takalmi akwai wulaganci a mun gane da kyau domin akwai duka duk duka duka ne amma wani dukan ya kone zaki wani ka dake shi da hannu ya fi sauƙi sama da ka sanya takalmi ka bige shi zai ga cewa ka wulaganta shi ko kuma a'a tattara mayafin jikin abin mayafi a dake shi da shi ba duka bane wanda zai yi mar illa amma akwai kalkasarwa a ci to duk yana daga cikin walladani ya atiya ne haminkum fa aduhuma fa in taba idan sun tuba wa aslaha sun kyautata ayyukan su fa aridu anhuma ku kawar da kai daga barin su ku kyale su inna allaha kana tawwabar rahima Allah madaukakin sarki ya kasance mai ansar tuba ne sannan mai rahma ne a hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbata hadisin ubada manzo Allah ce musu khudu anni khudu anni قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلب مئة وتقريب عام والطيب بالطيب جلب مئة والرجم شند الله مدعو كين سركيشي فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا من قال شيء فأنشوكن شي أولنا فأنشوكن شي أولنا ينزو الله مدعو كين سركي يا سنة مكتا idan aka yi zina tsakanin wanda bai taba aure ba da wace ba taba aure ba ma'ana waɗanda ba mukusanai ba za a yi musu bulala ɗari in an sami mutum ya yi zina za a yi musu bulala ɗari a matsayin haddi sannan sai a bakuntar da shi ya tafi a zaman gidan maza a wani gari na shekara guda wannan ga wanda bai taɓa yin aure ba amma a sayyid wanda yake ya taɓa yin aure namiji da mace wata taɓa yin aure to za a yi musu bulala ɗari da kuma arrajin to wannan shi ne mafita da allah madaukakin sarki ya wato ya tsara to amma sai dai ɗan adam mai gajeren tunani yana ganin hakan wulaƙanta wato haƙƙin ɗan adam shi ko kariya ce da ɗaya daga cikin abubuwa guda biyar da shari'a ta ba su kulawa shine dangantaka duk yanda mutum ya lalace to yana son a ce silsila shi dangantaka shi mai kyau ce da ɗai ba zai so a ce shi kankin kanshi an same shi ba ta hanyar aure ba ba kuma zai so a ce mahaifin shi ko mahaifiyar shi an same shi ba ta hanyar aure ba da za a bar al'amarin zinar a buɗe haka nan to da sai illolin su yawa mun fahimta yanzu wannan shine abin da ya haifarwa da ƙasar iran ɗa maras ido yadda ta bar al'amarin auren mutu'a a buɗe kowa zai yi ta yi mun fahimta mutum za su yi magana tsakanin shi da yarinya a kan auren mutu'a ba sai nashi alwalin ya sani ba ba sai nata ya sani ba duk abin da ya ga dama ya ɗauka ya bata a matsayin sadaki shi kenan sun kulla aure tsakanin shi da ita da zai samu tafi na dabino ya bata a matsayin sadaki ya yi ya samu gari tafi zai bata a matsayin sadaki ya yi shi kenan shi da ita an zan mata da miji na mutu'a shin sun yi auren sati ɗaya wata ɗaya suka yi gwargwadon abin da suka yi yarjejeniya tsakanin shi da ita daman ba magana kawo abinci kawo kuɗin cefa ne kawo kuɗin duka kawo kuɗin yace a'a wannan abin da ya ga dama ya ɗauka ya ba na kuɗi shi kenan saboda sun ɗauki auren a matsayin ibada ne kuma muddar aurenta na mutu'a da wani zai iya karewa yau gobe ne aure ta auren mutu'a ɗin kuma sau tari ake samun akasi ya zan mutum na mutu'a da ya kuma da mutu'a da kanwa a lokaci ɗaya don ba za ta je gida ta faɗa cewa suna mutu'a da wani ba shi ko in ya ga dama shaidani ne ya sani sai mutum ya yi sama da mata goma na mutu'a suna ƙarƙashin shi saboda sun ɗauki abin wata ibada ce wacce take mai girma har malamin da ya rubuta lillahi kuma littariyah ya yi shi'ar ya san shi'ar farin sani ya rubuta littafin shi wanda wannan rubuta tafin ya sako kai shi sai mutum ya yi mutu'a da mata kamar lokaci ya zo ya yi mutu'a da mata sai ta haifi ya shi kenan daman dai tana da cikin mutu'ar ta ƙari ba maganin daman a ɗauko a zo a ce to ga diyar ko ɗanka na mutu'a ba a jan da wannan a cikin auren mutu'a bata ƙara yin mutu'a da wani ba sun rabu su da wannan malamin har yarinya ta yagije ta zan budurwa kwatsam sai ga yarinya da ciki ta tambaye ta ya aka yi ta ce mutu'a ta dawa ta ce da malam wani kuma shi ne babanta ita ma ta hanyar mutu'ar aka yi cikinta kuma wanda ya cikinta hayoyi sake mata ce to wannan abin da iran ta ɗaure gindi yanzu abin ya dame ta saboda ƴaƴa da ake samu birjik a kan titi saboda matan ciyar da kawunansu abin na musu wahala in ta haifi ɗan ba wanda za ta je ta bashi da haka sai ta raba ta aje shi a gindin titi jikin wani abu ana samun yara birjik da yawan gaske to kuma yanzu abin da ce gwani ɗaukar mataki akan auren mutuwa mutumin da yake mai sha'awa ne in har abin da bai wuce gari zai ishe ka sadaki yau za su ɗauki ɗaukar a su ɗauki ɗauniyar mata Allah ka kuɗi to ina ganin za mu dakata insha Allah zuwa lokaci ya kawo kai da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadan shi wanda ma kuskure kuma Allah ya yi mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi da kalkasar da kafici da kafirai abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da kurasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ya ba mu da imani dan uwanmu da ba su da lafiya a gida ko a asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda ke da lafiya kuma Allah ya kara musu lafiya muna roƙon ka ya Allah ka ɗaukaka addinin mu na musulunci kamar yadda ka alƙawarta ko da waɗanda ba ta so ba ta so masu yunkurin cutar da addinin mu na musulunci ko ina ce a faɗin duniya muna roƙonka ya Allah ka yi mana maganin su ta hanyar da ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce mar muna roƙonka ya Allah ka samu fi ƙarfin zukatan mu ka samu fi ƙarfin shaitan idan ajalin ya zo Allah ka ba mu suka da imani
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mana Allah ya barka da ke malam da ba da wani da ba da malam mutum ne ya tsawo azumi 然后呢？